إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara gurin a markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke kula karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba uku ga wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da bakwai ga watan takwas dubu biyu da ashirin da hudu don sha Allah za mu yi darasi na sha takwas cikin littafin riyadu salihin kama manta muna cikin dai babi na aliki da wata wakwa magana imani yaƙini sakankan cewa wadda imanin da babu shakka a ciki kuma da magana ta dogara ga Allah subhanahu wata'ala wanda ƙarshen hadisin na wani bakawai da ya isu ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasan wata itaciya ya warce ta kubin manzan sarasar ya rike ya ce manzan Allah to yau wa zai shiga tsakanina da kai wa zai hana ka shiga zalace Allah kai tsaye wannan takobi ta fara daga hannun wannan ba kawai manzana sallallahu sallam ya doka ya rike ya tafiya kuma wa zai kare kai da hannuna shi ba shi da kama Allah ya har wani magiya ka zama to kyakkyawar mai barati kyakkyawar rati wannan shi ne karshen karatu wanda ƙarshe dai annabi sallama ya bar shi kuma ya je ya isar wa mutanen shi ji ita kuma inda khairin nas na zo ka da wajen wani hiyayye a cikin mutane kwarai an mai karanci kuma ya ɗauki alƙawarin shi zai ba zai ki magana kuma ba zai ga mutum ya kashi ba yanzu za mu tashi hadisin umar ya ce an umar radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقد خماسا وتروح بطانا رواه الترمذي كما جاء حديث حسن عمر رضي الله عنه كيشوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من زعل صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله عند ذاك دوكر ذاك دوكر هنا مغانا سابي ديك الولس مغانا تهوكوا yace inda za ku dogara ga Allah hakikanin dogara ga Allah da gaske kuke da Allah kuka dogara ba wani ba shi kuma Allah la razaqakum kama yarzuqu tayra da Allah ya arzuta ku kamar yadda yake arzuta tsuntsu me yake wa kana da tsuntsu manzala ta taqadu khimasa za waye gari da sahi zai hutu nema da sahi khimasan ciki a dambare ya zuru da jiya ya tuci da babu abinci a cikin shi da yunwa cikin shi a ɗanfare amma wata ruhu bitanu sun su zai koma gida ciki a ciki an su bai mangaza irin da tururuwa shi bai mangaza kullum na gobe na zabe bai ajiye ba amma zai dawo gida ciki a ciki wannan iya karantar da mu cewa tsuntsaye suna da dogara ga Allah ɗari sama ɗari kuma iya karantar da mu akwai tawakul akwai tawakul mai tawakul ka yi abin da Allah ya ɗora ma game da cin nasara a hannun Allah shi ne tawakul misalin ka ce in zo in zamana a ɗaki na dogara ga Allah ya ban arziki umar ya magana ga wasu masu addu'a suna neman arziki ce ku tashi ku ta neman arziki sama ba ta ruwan azura ko zinariya kana addu'a da zaka kana ɗaki kamar wanda zai zo iya addu'a da ba shi iya na gari amma yakin aure ka ga bai da hankali tabbas babu hankali ta shi addu'a ya ce Allah ba shi iya na gari Allah ba shi iya na gari to ba kuma yana ba yayi haka ba Allah tsara kenan dogara ga Allah kai abin da Allah ya dora maka kuma ka dogara ga Allah wannan ya rasulullah ga rakumi na in dan ne shi dogara ga Allah ko ko in bar shi dogara ga Allah kan da shi ce kiri wa tawakkal ka dan ne rakumunka kuma ka dogara ga Allah kai abin da ka dora maka kame da bai kuma ka dogara ga Allah zai maka yaki Allah zai tsare mashi wannan haka an kasuwa zai wuto sai ya bude shago ya mace bude kanti ya bude kaya ya bude tabar zan waki ne su zai kida abu da kuma Allah Allah ta kame ke da shi da kama ba har da shi amma kai ka bude shago ka bude kasuwa ka ta yi nema kuma cin nasara samu bishin samu abu ne a Allah kuma shine dogara ga Allah kai naka kuma ka dogara ga Allah kenan dogara ga Allah bai hana yin asbab yin sabab ai kaga su ma wannan tsuntsayen duk tsuntsaye ne ai ta taghdu khimasa su ma hoton suke nema su ma nema suke hoton ka cikin gidansu ba suna zama a gida idan sun sun dogara ga Allah Allah kan ta da ta da kan ta da mu su ma tsuntsayen hoton suke nema amma Allah sai ba su dawo gida ciki a ciki kenan kai ma kai na kawar ma da sabab shi ne magana ta dogara ga Allah bai hana yin abin da Allah ɗora maka naka sai nan yake ce ma'ana wa ma'ana wannan hadisi ce ta zahabu awwalan nahar khimasa kenan tsuntsu zai wuta da sai farkon rana ai damiratan damiratan butun min al-ju'a ciki a damfare sai da ke wata naka lawala ala kullu damir ala kullu damir al-damir ai doki ne inda larabawa ke yi an hana so doki ya sha ya yi labula gurushin ya shi bulan wahala sai a ba shi abinci a ba shi abinci ya ɗin ya ɗin ƙato kuma sai a rage mai abinci iya ragewa iya kuma ƙarami kuma kuma su karni daidai to wannan iya jimarin bulaguro ko wahala sai ta damar ta damar ta nan ciki ya rage ya ɗan fari ma'ana kenan za su waye gari ciki a ɗan fari kenan babu abinci muna cikin zama ba daga yunwa amma wata rijiru akhirin halibita nan za ta dawo ƙarshen rana ciki ai motar da aka rubutu za ta dawo ciki a ciki na shi ne magana ta dogara da Allah sai ana bin imarat al-albara bin azib radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أتيت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت زهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت wannan addu'a ce ya ce in kaji kwanciya ka yi ya ce fa'in na in midda mai lailatik midda alal fitara wa yin asabata khaira mutafakun alai nan abinda yake wannan ruwaya ba albara bin azib shi na kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace mishi ya fulan ya wani yace ya wani idan awaita ila firashik in kaji shimhudarka kaji kaji kwanciya ke faƙul ka yi ka ce kina iya karantar da shi abin da zai waɗa in ya yi kwanciya ka ce allahumma asalamtu nafsi ilai ya allah na meƙa raina zuwa gare ka kenan ina mai jawar mai kai zuwa gare ka kalmar asalamta islam mai ƙauya an ce a hausa ce mai ƙauya kenan yadda aka yi shi bai da ta magana shi a ce na mai ƙauya kenan ka yarda ɗayan da yi ɗayan da aka ce shi ne mai ƙauya Allah na mai ƙauya zuwa gare ka na mai ƙauya na zuwa gare ka wa wajahatu wajhi ilayka na huska na huskata ta huskanci karkin ba da kowa ba wani huskanta ba kai ba Allah wa fawwatu amri ilayka na kowane lamari na gaba ɗaya hannunka Allah kai ba ni na ba na mai da komi na kwacin kwam zuwa gare ka Allah komi na mai da zuwa gare wa alja'atu zahari ilai na dangana bayana zuwa gare ka ke na fanta zuwa gare ka ke na neman ke rizuma na dogara da kai ne Allah wannan mai kai da fuskantar ka da mai da lamari na zuwa gare ka da dogara bai na zuwa gare ka duka na haka ragabatan wa rahabatan ile ina mai kwaɗe na rahamanka wa rahabatan ina mai tsoron azabaka Allah shi ne ina mai kwaɗe ina mai tsoro zuwa gare ka ya la malja'a babu wata malaba wala manja minka ba inda za a je a tsere maka Allah ba inda mutum zai labe zai labe maka ba shi da wajen gudu ya boye illa ilaika dole sai an koma zuwa gare ka Allah a wajen ka malaba take a wajen ka matsira take magana kenan ba wata malaba ba wata matsira da ta Allah da kabar ta Allah ka kama za yace amantu bi kitabika alladhi anzalta na imani da littafin da ka sabkar wa bi nabiyyika alladhi arsalta kuma na imani da annabin da ka aiko bakin addu'a ke sai manzo Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam fa innaka in mitta min laylatik in ka mutu a wannan dare da ka karanta wannan addu'a mitta ala alfitra ka mutu akan sunna ka mutu kan tauhid kan tauhid in kuma har Allah bai kaddara ba ka mutu wa in asabahata asabata khair in kuma ka waye gari za ka waye gari a cikin alkhairi wannan abu ne in wa rayuwar da sakarkin ka ne tana kwanta ga baka tashi ba nawa akai tabbas ne ana iya kwanci a kasa to in an tashi an tashi cikin alkhairi in kuma an mutu an mutu a kansu ɗazu ina ina marari rana wani ɗanwa ba ta shiga da su iya gaya abin da ake wa kan mutuwa ce suna zaune ce zai shiga na fila ta shiga ta suna salon kai shiga shiga ya ce daga baya ta shigo ta kwanta kudin awa ɗaya awa biyu ya yi tsara rumashi ita tara shi lafiya rumashi ya nufi shi kuma da fitar da gidan ya ce ɗago ta dora mata ya gaba ta ba shi dai likin da sun jirgin da wani magana ta mutuwa a shi ta mutuwa ta gari lafiya lauci ba wani turba ba wani ishara kudin ta mutu a gari rayuwa aka tafi Allah shi kanta gawar ta mutu sai wannan shi ne sai yake cewa wa fi ruwatin fi sahihaini an albara a wata ruwaya wadda ita ma zai bukharin ya rubuto daga bara'itin an lafazi ya ce ƙalali rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan a taita maji'aka فتوضأ وضوءك للصلاة ثم ارتجع على شقك الأيمن وقل nan wata fa'ida ce ƙari akan abin da a can wancan lafazi ba mu karanta shi ba nan me yake so karanta ai wancan ruwaya ta shi bara'ikin ce amma bai ce maza mai jamu da kwanci annabi ya ce da waye ke shi da wanda ya gaba kuma ƙari magana ya gaya mai buƙatar ana so ka kwanta da arwalla irin arwalla ta sallah kuma ana so a yi wani da bangaren ka kwanta a bangaren dama dole ƙarin da makina yin arwallar da kwanci a bangaren dama da ƙari na gaba ya ce a wannan lafazin ya ce waje alhunna akhirin matamu ka sanya wannan addu'a ƙarshen addu'o'inka ya kan addu'o'i na barci ko wuce ka sanya wannan ita ce ƙarshen addu'o'i da ake wurin kwanciya wannan ruwa ya ce shi albara ya ce da annabi ya koya mishi sai ke maimaitawa yan aga mai dan a riƙe a san ya riƙe abin da aka yi iya maimaitawa Allahumma aslamtu nafsi ilai wa wajjahtu wajhi ilai wa fawwatu amri ilai wa alja'tu zahri ilai raghabatan wa rahabatan ilai la malja'a wa la manja minka illa ilai amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta to shi da ya zo ya ce yi wabin rasulukan da zai asar annabi ce la wabin nabiyikan da zai asar sai taukifi mutum ya tsayar da aka ji shi ne suka shi duk wani abin da ya zo kaga lafazin da ya zo shi wajen da da annabi ta mishi wabin nabika shi a yau kuma wabin nabika sai ce wabin rasulika wannan kalmar ce kada ya annabi ce la kuma wabin nabiyikan kaga ra'ayi ne masabin addini da ka san san san Allah ko san annabi da da ba da ka da ra'ayi kaga kalma ce kalmar rasul ta yi kari ta annabi kalmar rasul darajar rasul ta ta annabi ta ce dukkan rasul annabi darajar ta tabi rasul amma ba da annabi rasul ba kin an ma matsayin da rasul yayi amma me yake ce nabi sai ta rasul annabi ce la wa bin nabi kallabi kamar yadda aka yi maka ba san kafa da iyawa a dini ba san kafa da iyawa ga wani Allah ya koyi karanta da shin da yin suna kun ka tsaye ta kama ka wannan a nan menene za ka kawo wannan addu'a a cikinta akwai bawa ya mai da komi zuwa shi ne kuma magana suna cikin magana tawakkul da yake duk wannan akwai ababen mutum ya mai ka kai zuwa Allah ko mushi Allah ba sai an abubakar musaddiq radiyallahu anhu abdullahi bin usman bin amir bin amr bin ka'ab bin sa'ad bin taym bin murra bin ka'ab bin lu'ay bin ghalib al-qurashi at-taymi ana mai so riki da sabata abubakar da ya baka ta bisa gashi abubakar sun wannan alkunya ce alkunya ce a ce baban wani suna abubakar abdullahi sunan shi abdullahi abubakar aka ba tambaya da suna abubakar kai su da ba sunan shi abdullahi sunan shi kuma abu ku hafa sunan shi usman baban shi ke abdullahi ne bin usman shi usman ke bin amir bin amir bin kazuwa karshe da aka jero maka kenan abubakar su a can larabawa ha'an sukan ma mutum kunya abin na girmawa amma shi nan ba a mishi bane ba da wani abu ganin iya da raƙuma ta kai yana da kunya da mai raƙuma na ka ce bakar namijin raƙu aka ce a abu bakar suka sabai ko akwai abu bakar shi ka kawo manutsa a ƙarshe abu bakar su ma sahabi shi kuma wani abin a zo a gani ne lokacin da aka yi abin musailama ya yi wani abu a zo a gani da wannan raƙuma ta shi ya tsallako da kan gamu shi za ka ga wannan abin da ka dangana da abubakar shi ko abubakar don iya da rafin ma tun da rafin ma nan akwai a yayin suka ce wai an ji abubakar wai don shi ne annabi ke armadi mata anan budurwa a shace kadai wai ce ke nan baban budurwa ko shi ba baban budurwa ba an aka bikir bikir ce budurwa shi bakar aka ce ba bikir aka ce ba a ga wasu karin nan shi dai ana wani alkunya ce abubakar amma sunan shi abdullahi dan usman to a wurin sittin yake bada labarin cewa to yake cewa wa huwa wa abuhu wa ummu sahaba abubakar baban shi ya musulunta baban shi ta musulunta uwan shi ta musulunta da uwa da uba radiyallahu anhu qala to yanzu ga abin da abubakar yake cewa nazartu ila aqdamil mushrikin wa naham al-idghar hum ala ru'usina fa qultu ya rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la'absarana فقال ما ظنك يا أبا بكر بسنين الله تعالى شكرا متفق عليه نعم ya ce nan ƙasa ce doguwa ya kawo ya sa maka kan nukutakin da yake so ya magana zaman su a wannan kogo na garu kawo kira wurin da yake zama na kahanwa ne nan garu kawo dutse ne wanda ya lafi lokacin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi gusum zai arewa madina amma dutsen shi kuma yana gusun musu gabas da ta ta makka gabas musu gusun ta makka bai shi gusun bai kishi wani arewa zai amma saboda bar da sau sai suka yi gusun kuma suka hau dutse suka lalle kuma bai ce ba su a kashe da kuma yi shahada musulunci ba ka wadda ba haka bai ce ba bai sanar za a kashe ta yau ba dama duk dabara na ba shi ta dabara ba hikima har ta magana labewa magana gudun magana hijira sun yi tabbata kusa kamar haka cikin akashi ne ko kai shahada a yan ta zo shahada sai ka cewa la tatamanna wa qala an kuka da kitu kusa ko kusa ne ita kabbar ko a zo abuga a zo abuga a kuka ita kabbar wannan gurin amma adam kuma ku dage ku tsaya to wannan a wannan tahiyya ce kina shawa suna nema domin an sa raƙumma ɗari duk wanda ka annabi ko abubakar da rai kowa ya raƙumma ɗari annabi raƙumma ɗari abubakar raƙumma ɗari kuɗin ɗari biyu ma kawo annabi abubakar raƙumma ɗari shi ne su sa raƙumma masu yawa duk wanda ka kawo ko da rai ko gawashi ka kawo to ka ke na abu ne dole a je a shiga neman kuɗi ne raƙumma ɗari ko baka zai shi da kenan aka aka bazu kamar da tura suke yanzu a sai an sa wani har haka tura suke ya ce ana neman wani abu an sa dala miliyan kaza dan kowa ya kada ba wanda kan samun kudin sun kwarar shawa wannan abin ya ɗauke su kware an ba su kowa karkara nema ciki a ciki nasarar salama ya ji dutse ya shiga ya kori suna nema kuma sun je kan dutse sun je annabi iya ƙasa kogon suna sama nan salama shi na wakilta ya rasu layi ya ce wannan ya ce wallahi ya ce waɗannan mutane shi na kaca nazarin tuke da adamin mushirki ba namun da za ya ce na biyu ƙawon mushirkai a saman a ƙawon su na muku muna cikin kogo wuhun alalu suna suna kanmu abu ka tara kan shi shi ne faƙultu ya rasu wanda da ce ya manzana lau'an a hadamun da za ta ƙarfi la'amsarna ya rasu lai wallahi inda ɗayansu zai riba ƙasar kawai kidan gaba shi gudu ce wallahi da ya gama abu ka tara haka shi su magana sai ce mishi mazan ka ya ba baka da nuna da hamu sa su ma abu ka da zaki meye da kanka da wasu mutane guda biyu wanda allah ne na uku da yawanci kan allah iya tare da su inna lama'a kakka da mu amma shi ya kama kare nan Allah ta baka makon fasara da suna jin da lamar rawaku wannan Allah ne kare su ba wani magana da tautau su ce wai tautau sun kai su suka zo sai suka tautau da tabara a cikin tautau ai yayi wai bakin ramu tautau ya rike shi a cikin da tabara wannan abu dai wanda wai wannan abu sa ba gasa ba wannan ce kirkire ne ruwa ce ba marzi ba mar tushe kirkira shi kurin Allah ne ya shi kurin ba wani tautau ko ta tabara kai wai kurin da kare su ba a gano ba wannan bayan kwanaki uku ne a nasarar da salama kuma suka hutu kuma a wannan halin ya nemi wani madugu ba duk wanda ya san hanyar sahara sun da san hanyar madina zama ku ilimin madugu kan ko a can da akwai amana madugun wannan ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne ba amma ya ba su amana da kariya na kai su madina madugun ne kawai ne masu ana kuma cikin neman su a nan ne wannan suraka bin malik radiyallahu wanda shi shugaban jama'a iya wata hada suna tattaunawa ta wani sai wuce musu kai na ga wani dubu a wasu an yaba muhammadu bane ba su wanda kudi a kan kudi na ga wani dubu a bayan gari ba an yaba muhammadu bane da hukar ba ya ce kai su shi kuma soke shi ne ci kwantara ne shi kada ya ci kudin ya ce kai ko ya ci kudin hila ne ba su wani na na ga wani wasu wani ne ba ya ce hankali su aka shi ta ana hira ya salami da zai bukin mashin shi da dokin shi kama ya kama hanya wanda shi ne wanda iske iske su wanda zai da tankara sai allah sai ya kasa ya ta rike ta rike dokin yayi dokin ki mutuwa kun habata ku habata ku ya gano a haka ya ce mama kamar kawai in gaske za ta shige ba za ku ba zan gare ku ba annabi ya ya saki kuma a haidar su daga baya ya da gaske ne annabi ne kawai ya zai ba nan kuma amana kuma ya koma gida annabi yana kawai suraka da zaka ce in Allah ya sa maka musulunci ya zama an zama gudu ba ka ga imani na annabi ta da kawai Allah duk wani abu bai hana wannan Allah ne annabi halin iya da bala bai iya kai amma ya ba suraka alƙawarin cewa za a sa mai kambe warwar sarauta na kisra yake wani kisra kuma tafi da shi a lokacin da gida a duniya sunan daula an mace amurka shugaban amurka wannan annabi ya wuce a wannan bishara ya aka ta yi annabi ya hijira aka ƙare madina annabi allah ya cikawa turaka ya fi da shi ake komi annabi ya ƙare abubakar ya ƙare umar ya hau karawa da farisa ta kama ana fafatawa a je a zo a shi a zo da ƙarshen lamari Allah ya ba Allah ya ba musulmi har karkar sa da ibn abi waqas Allah ya ba su nasara sun karya daula ta ta kisara an dauko kambe abun hula ta karauta ta aka kasa su ya kun dinariya hular sarautar da warwarar da komi aka dauko daga can aka kawo Madina Umar iya zanne aka aike hula ta kisara da ƙundar kun ya ci ainihin suraka ba su bace ba ina suraka ta gani zo aka ɗaura musu aka sami al'ankabar allahu aka ba allah ta ƙarƙar shi to kaga wannan muna magana a nan zarafa kenan hijira ya alaba kun haka allah ka tsara tsari na rayuwar ka ba to nan da yanzu ne nan na abu na magana tawakkalin dogara ga allah duk da gasu nan gabne ma na bici mashi haba babakar za ka cewa mutane biyu wanda allah ke tare da su a sama taimakon shi musa wannan ruwa ya bukari ya kata musulmi ya kama sai al'ummar mu'minin ummu salama da ismuha hindu binta abi umayya uzaifat al-makhazumi radiyallahu anha ummu salama tana ce ga maka sunanta ummu salama sunanta hindu bin abi umayya shi abi umayya da shi mala kunya ce sunan shi uzaifa al-makhzumiyya da bidas tace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kina mata ko kun mun ke mata annabi ko mun ke ba tace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baiti annabi idan zai bar gida idan zai huta daga gida ga addu'a da yake ina cewa bismillah توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أجل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح وما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالإسناد بخاري صحيح هذا الترمذي حديث حسن صحيح وهذا نفس أبي داود to dai wannan hadisan suka kawo shi Abu Dawud da Tirmidhi da sauransu kuma malaka zamu karanta da fasan Abu Dawud ta ce annabi yana cewa da sai da bayyana sallallahu sallam bismillah kare da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika an ajilla aw udalla Allah yana neman tsari kariya a wajenka ta kare kan in bace shin an ajilla kuma aw udalla ina neman kariya ko ni a batar da ni kenan kan in bace ni kar in batar da wani aw azilla kan rayi sauka daga hanya aw uzalla ko ni a araba ne hanya kwarai tallafi da kuke ni kana sa wa tallafi ni ka saka tallafi aw azalla ma da matsayi a wajenka ko ni in zalunci wani aw uzalla ma ko ni a zalunce ni kan wa wani mulkin aw ajhala ina neman tsari kan wa wani mawuta fada rigima haka a wuce hana ne ina tsoro Allah kare ma ka an mota ne kada kuma kan mamu kuma shi ne addu'a da manzo Allah yake yi a lokacin da kare ka gida a garin mina nan ya wuce ka gida yana mai dogara ga Allah shi ne bismillah tawakkaltu ala don addu'o'i da ka gida ya ka a wani wurin dan suna cikin da alaka da magana dogara ga Allah sai hadisi na gaba an Anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته من قال يعني إذا خرج من بيته wanda ya ce bismillahi wanda ya zo wuta daga gida sai ya ce bismillahi tawakkaltu ala allahi wala haula wala quwwata illa billahi kadai addu'a ce gajera bismillahi توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة من جرور ما سمعنا ما سمعناش نعم ذات هديتا وكفيتا ووقيتا وتناهى عنه الشيطان روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن زاد أبو زاد أبو داود فيقول يا أمير الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي eh yace an suke bada ban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zo huta daga gida sai ce bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wala haula wala quwwata illa billah mata Hausa babu tsimi babu dabara sai daga Allah me da haula ma'ana mutum bai damar kaucewa abinda Allah bai so haka wala kuwa ba shi da ƙarfi ibadar Allah duka kenan da barin saɓan Allah da ibadar Allah kowane sin taimakon Allah ba wani mutum mata hil ajin Allah agajin zai ba zai baka dama ka kauce masa saɓan shi kuma shi da baiwa ce ta Allah baka dama ƙarfin bautar shi shi ne kenan bai da komai zuwa ga Allah la hawla wala quwwata illa billah na yau suna kan zo bi kullu aljanna ana cikin tarka da cikin tarkar aljanna sun sai bukhari ne suka ra a cikin tiya sahabbai sai abu flashari iya ce la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah ce da amma da ta kuma yi sai da da bai yanzu ya zo ya gaba sai ya ba Musa kan ba ka labarin wata taska daga cikin taskar aljanna cina ita da haula da kuwar ilalin shi sai ya kashi annabi mai annabi ya kiraye shi abu ne da an da shi ke a ga wannan abin da yake laula wata labarin tana cikin taska daga cikin taskar aljanna to wannan addu'a ce ta ce annabi ce ta salama wanda ya zo huta daga gida sai karanta wannan addu'a bismillah توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له زعتي مشي وديتا يعني ذاك أن شريت دكاي وكفيتا أي تسر ما دقومي ووكيتا أن كاريك وتنهى عن شكر شيطان يبرهن هذا المبارك شيطان يبرهن أن شريت دكاي أن كيا يما قومي أن كاريك kuma shi ɗan bar hanyarka eh, ruwaya tsarin abu dawud ya ce shaidani ma idan wani shaidani ya tun karuka shaidani dan uwanshi zai gaya mace kai kai fa daga mutum ina ka iya da mutumin da kadukudiya wa kudiya wa ina kai ina ka iya da mutumin da aka kiyaye aka kare aka kare shi na da kamar shamela ya kare ka kaga wani ba wani tsari hindi da gidan kamar sunna tabbatata ka huta da rayuwa da baka hala wata ran kamar ci a gida kamar ci kuma shi da dama kuma shirme ne ba da wani abu na kariya kamar wata da gida da kawo kowa bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah kun ka tayi shi kenan babu na duk da akwai abin da ya shahara na shiga gida bismillah wa lana rasulullah bismillah kharajna wannan ruwaya wajen ingancin tana matsala duk da ta shahara ba da ingancin gaskiya sallama da sallama a mutum amma wannan addu'a da shahara cikin sun musul ba da inganci da sallama da shiga a takaice da wannan shine addu'a ta kariya irin mutum zai bar gida sai wa an anas radiyallahu anhu qala كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحتلف فشكى المعترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به قلنا آه رواية عن ابن مالك تتم ذكر تنسيكم على كشف المسلم يأتي wasu ‘yan uwa guda biyu ‘yan uwa ne guda biyu a zamanin manzala yana rayu tsara salama wani ‘yan uwa guda biyu wa kana hadu ma ya ce mai zama ɗaya sai shi shaɗin salama a ɗaya duk karatu duk abin da aka yi shi ya kullum ya masallaci shi ne abin da ya kula shi wani akar da tattara shi kuma ɗayan iyakan ya sana iya da mahudi shi ya je ɗauko ilimi kuma je ne mai neman kudi shi ta kawo a shekarar damuwa shi ta kawo a shekarar ta shi ta ɗaukar ɗauniyar wannan mai neman ilimin sai shi mai neman kudi ya abin ya shi ya ga shi kullum ya ji ya kai kana na ya dama ka ita kullum ta dama ka tana nan shi ne riwa a riya na wajen da kai na da wani sai manzala ke ce mishi la'allaka turu zaku bihi kai kai ma yakan ana arzuta ka dalilin agajin da kake mishi kiran ya a sa abincin shi a hannunka kai ma kiran dalilin kana samu na ce da karfin da kai menene kuma da labar suka dauka mahimmancin kulawa da tsarin da ilimi ba sa da kai ba ba shi ba shi dama ya je ya nema an ba mu abin ba ka yi nema an aka ci araba biyu abu da yawa zai gaske ba iya da muhimmancin shi a kamawa da arabar ilimi ko wasu burus ko na gaji da wanda ba su dama tsaya su yi karatu iya ba su nutsuwa da dama kuma da agaza musu kai man Allah ka zai taimake ka dalilin agaza da kansu kuma ba rashin dogara ga Allah bane ba wannan wani dalili da ya dauke wa ta umar kada ta umar duk da su suna yarabawa kai yau ne yau to shi da wannan kodin shi a wurin karatu shi kuma iya zuwa nemo annabi ce ba a kai ma ka je ka nemo ka haka ka tayyar ka kai ma kajin mutane ya ce a he ba ki zai kajin gwiwa kai ma ana arsa ka dalilin ɗan wannan ka kama shi sai babu istiqama istiqama ita ce jigon kun ya ce ƙalar lahu ta'ala fastaƙin kama umirta annabi ta wani aya ta tara maka da kwarai fastaqim kama umir ka tsaya feti kamar yadda aka maka umarni ba dan ba hagu kuma shi aka ce a nan idan manzo da Allah ya aiko matsayin shi na manzo na Allah ya kariya daga Allah amma umarni ya tsaya shi ma ba daɗi ba ƙari mutan kama umir ba kamar yadda aka ce korafar sak ba da ba ka yi haka ce a musulun wannan shine umarnin da aka mishi annabi ko da ya ji wannan ajin da shi abin da sai hurura ta tada da hankali tsayawa daidai ba da ba da mata hankali shin waka ce idan manzo na Allah an bai da damar ƙari da shirya nashi na da kai mafi wanda yake da kariya da wa'ayi daga Allah an ce tsaya sak kuma tuku an hawa in ko ila wa'ayi kuma kai ga mutum wai shi ya koshi ya ya koshi ilimi ne kurin kurin ya zama na tsara sallah ya tsara zikiri kurin da ka sallah raka'a kaza lokaci kaza fadala kaza lada kaza fadala kurin kun bai ce ne komai haka ne kurin bai damuwa ko ɗaya ya ga dini shi ma yake a dukkan matsalar shi da zina aina marati wani ya aiko mu wannan wani tattashi wani malami duk ba yau burgani wani shi a yau wani gari wani shi a malami ina iya magana cikin na yau sadarwa iya magana sai da kake kan mutum kwari wata addu'a ce ce muna tare da wali la waye ka sa mutum lafazi na na shi kaje kana ma yau san shi a gaba waye wali la nan ne ran sai ce mu zan dama wata addu'a kaza wanda an kai ba kai ma matsala duniya ya kada san addu'a ya ka ta ta Qur'ani karanta kaza fa kaza fa kuli kaza duk da yana uwa kuma wacce al-yawm al-qadir ranar qadir sai to da tambayar da mace mai man qadir me qadir an ce ra akan ta da ranar yawm al-qadir gura mu cikin wani wali da wanda yake da mu tun da yau ranar qadir kai shi a yawm al-qadir wannan ranar da kake da sallallahu alaihi wasallam wa ita ce wasiya ga Ali shine khalifar su san ka abu da yawa sun dora wa kan wannan rana abinda ba shi ba suna mata sanda da tradition ta kada shiya ne to ga ga addu'a ce ka ta Qur'ani ya Qur'ani ai kaza iri ka iri kaza Qur'ani ka kamar ka san dai dan bid'a da sun ba suna shirye Qur'ani da abin da abin da bai dace ba to annabi ma ce mishi dai fastaqim kama umar ka tsaya kamar yadda aka maka وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah subhanahu wata'ala ke cewa innal ladina qalu rabbuna fusilat ayata 20 Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna tabbas lalle wayanda suka ce rabbuna Allah ne kada ubangiji kaga nan an samu la ilaha illallah la ilaha illallah bangaren tauhidi ce sun mastakamu kuma suka tsaya kan wannan alƙawari kan wannan karfin shahada to kaga wannan sakamakon masu tauhidi da sunna su ne Allah ke bamu labarin waɗannan mutane ga imani ga istiqama tatanazzalu alaihimul malaika su ne za ka labarin mala'iku za su sabko a lokacin rasulsu ta tanazzalu alaihi mala'ika innan da zina ƙalu rabun Allah ba suka ce mu Allah ne ubangijin tun mastaƙamu kuma suka tsaya sak tun ana ba da labarin ƙarshen rayuwa don a nan ne ɗan adam a nan ne an sa kashe a yari an sa hatam ƙarshen komi ne naka lokacin barin duniya daga nan ne kowa ke da matsayin shi na kirki ko na banza ƙarshen kwanaki sai mazan ka cewa ina mana amur da kawati ina mana amur da kawati aiki da ƙarshe ake aiki da mai ka cika ba mai ka can ba in ka hunci kai ka cika imanin na ƙari in imanin sai da ka hunci ka zama yau suna ka ce babu iyaka mai haɗari da ɗaga kamar iyaka ta barin duniya a nan ne ƙarshe sakamakon kuma zuru ya ce waɗanda suka ce rabu da kuma su masu suka tsaya kan hanya to ga sakamakonsu tattalin zarwa a zai mala'ika mala'iku na saukowa zuwa inda suke suna gani suna gani shi ne mutuwar iya gani sanatarwa imam bukhari haka muslim magana kake ma kake ce ma sahabbai a cikin aisha tana cikin magana ta cewa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha liqa'a kace rasul kulluna kulluna kulluna la al-maut kulluna rasul annabi yace duk mai san gamuwa da Allah Allah yana san gamuwa da shi duk wanda bai san gamuwa da Allah Allah ma bai san gamuwa da shi ya rasul kulluna nakara al-maut rasul dukan ba mu mutuwa dukan mu mutuwa rasul haka ne ya ce a shabashi mummuni ya ce mummuni lokacin da mutuwa ta zo shi ana gwada ne ana ba shi bishara da abin da zai iski ana gwada mishi iya gani a lokacin da aka gwada mai bishara da zuwa da iya gani a lokacin na da ce ba abin da yake sosai mutuwa ko kuna gaugawa a kare da tsoron specialist a yi ina ne kuna kuma kuna kuma kuna haka ne a shi a lokacin nan ba abin da yake sosai wanda mutu a bayan da kowa kuna kuke kuka kai kare haka ne shi mutu ya tusu in dai mu imani ya ga abin da gani soki iske wani rama tsari ya ce shi kuma mutumin banza lokacin da ajali za a zo mishi ko da mishi bala'in da zai iske zai tada hankali shi bai san mutuwa shi wancan bai san mutuwa a ya san haka amma a wajen mutuwa a wajen ajalin san mutuwa zai yi ko a shi a wajen allah ya ya san yasan da wani shi kuma da zai yi mutuwa su ma da bai bukata shi mun da zai mutu amma babu yadda ya alamu da ke nan kaga wannan su waye ne suke samun wannan yarda wannan sarfa ta mala'iku masu imani haka da ruwa ta tabbata nasarar sun ke ce lokacin da rai ban da mutu kayan mala'ikar mutuwar su mala'iku na sarkowa na rahama ce biyu da ruju suna haske fuska suna walƙiya suna haske da kaunin aljanna suna ce duk wani wani dai dole su mala'iku na mai imani ya ce za su zo da tanazzalu alayhi mala'ika mala'iku suna sarkowa suna ce mishi Allah ta khafu wa la tahzanu suna masu irin wannan imani albushin cewa kar ku ji tsoron abin da za ku suke kakar ji tsoron koyi kuma za ka halin kakka yi bakin cikin abin da kamar da duniya sai wani abin da abin duniya gaba kakka yi tsoron ta ko abin da kamar yi kamar yi abin da ta yawon kakka ji tsoro kuma kakka yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun yau ana maka albishir da aljannar da ake muku alƙawari kuna cikin rayuwa yau muna muku albishin kasar wannan aljanna Allah tabbatar ma da ita kuma za su tabbata cewa na hannu a wuri ya kakon fi na hayatun duniya wa fi akhirah kuma mu dama mu ne masoyan ku ne duniya da akhirah mata da kuma ta nan Allah ya wani bari malaku suna addu'a ga masu imani Allah ka tabbatar da su Allah ka sa su aljanna su ne da mu da mutuwa imani ta a duniya mu ne masoyan ku haka alakhira muna cikin musulmi hatta albishir ba ta ba aljannakum yace wala kun fiha ma tashtahi anfusukum a tabbatar musu a aljanna kuna duk abin da ranku ke sha'awa abu ta duk abin da ke sha'awa aljanna ma ta wala kun fiha ma tad'u duk abin da kun kada za ka maka na aljanna duka wannan nuzulan min gafurayi wata liyafa ce ta musamman daga Allah mai gafara mai shirka nan me kawo wannan aya muna cikin babu istiqama kenan ana son bawa ya zamanto akan istiqama ka tsaya sat shine tsayawa kan karantarwa ta wanda Allah ya ba dama da hagu tsayawa kan hanyar sat Allah tabbatar da muka hanyar shi وعن أبي عمر وأبي عمر شد سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام أقول آية وقال تعالى wata aya ce da bai kamin magana kan istiqama nan fusilat kuma a haƙaf innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda suka ce Allah ne ubangijinsu kuma suka yi suka tsaya kan hanyar nan ta Allah fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro babu intiya yace ulaika ashabul janna wannan sunna ne har janna da sama Allah su kuma ce khalidina fiha sun shiga masu dawama ne a ciki kuma jaza'an bima kanu ya'malu sakamakon abin da suka aikata ne a duniya da lafiya tafa ni'ima ajrul amilin eh mal da ladan aiki ma aiki zarar ma zarar ta kira ya makhali ya ta wannan abin da aka gabata a cikin rayuwar ta duniya shi da ya fata kai aiki sakamakon aiki shi abi amara ko abi amara suna sufiyar bin abdullah ya ce sai na ce ya rasulallah ya maza Allah ƙulli fi islam ƙaunar la as'alu anhu ahadan ghayr ya maza Allah ka gaya mun wata kalma a musulunci wanda wannan kalma ba na ruwan kowa ba ka ban da kowa ba ka ka fita ishe da kuna gaya mun sai bai san dogon bayani mana a bayan sai a ga takaice abu gajere wanda ba ta tsawo ba da kuma tafiya shi kenan ya ce ƙul amintu billahi su mustaqim kawai ka ji ka ce na yi imani ga Allah kaga imanin tawhidi ka tabbata ko ce su mustaqim kuma ka tsaya kan barni ba ƙari istiqama kenan la tabbata da muka wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل يتي مغانا صلى الله عليه وسلم يتجاه مريرا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qaribu ku takaita daidai kannin ba mutu gonar dike wala mun kusan da cewa ha annahu qaribu wa saddidu ku kusan ta ku kwatanta wa saddidu mana shi an bayyana tidar ba zaman kai kusa kan daidai kina sai ta kaba kina ku tsaya kan sakka shi ne kusa kan sadar kan daidai ba magana kenan tsari zama bai na gaba na mai yau sajji dukin ya ce wa alamu kusan da cewa annahu inda lamarin ke ciki lanyan juwa a hajjin minkun bi amali na wani abu ne kaka dogara da ajin kare ta kai kai ayi abin da manama Allah raka a kaza nake sallah kaza ya kamata abin da nayi Allah ban karɓa kuma kuna shi da wasu masu ka ba hanya suke wani abu suke suna ba Allah bashi ma kada ka kamar da da kake abu ne kawan da tsinna ta ko shari daga mutum a bidiyo kana kada ka maje shi ko dan kwara da ka mara ko dan kwara da ko dan kwara ka mabe da wace in mu abu da muka yi mun mun salati kaza kaza wai su suna mun Allah bashi ba Allah ka sai kuma da abu da wai su suna wai abu da su su su aljanna sun wuce abin abin da suka yi wa Allah ya wuce ya wuce masa aljanna kuma kan musulmi ne hada rawar kun sunan malami Allah shi da mu shaidan da kun kun ya yake shugaba shaidan ne ya yake shugaba Allah shaidan annabi yace ku sani cewa ma lan yanzu ahadun minkum bi amalihi ba wanda zai tsira da aikin shi kadai aikin ka ce ya kai a baka kuɗi da bai kai ba sai da annabi ya masa haka nan cewa kusan da cewa ba wanda aiki zai tsira da shi sai suka ce wala anta ya rasulullah hakkai manzo Allah haka yi ma aikin kabir da ya ce wala ana hannu illa an yi tagammadin da lawa biyar hamadin badalin ni ma aiki na kadai bai saba ya tseratar da ni sai dan Allah ya lulluɗe da fadalar shi da rafi amma aiki na kadai bai na ce kenan aiki kadai sai da fadala ta Allah amma Allah ta'ala inna rahmatullahi qaribu min al-muslimin kace kuma ana yamma ajina ana ajina ta masar boci dama nan ba za ka a ke ta fada da Allah masu imanin ne Allah ya ba su da su da kawai suke su ne amma aikin kadai yadda suka yi abin da Allah ke so tukucin da Allah ke ba su dalilin aikin da suke so suka yi Allah ya so Allah ya musu rahama ya musu fadala ta rahama shi shi ne fadala ke ma aikin kadai bai kai ba a baka ba da kai ku girma ba a abin wani da kake ko saka kiramin ke ta da kai sai nan yake ce mai wani muƙaraba da yake ƙari buku wata tsaye matafsirin bayan ƙari bu mana al-muƙaraba ya ce alƙasadun lazi la gudu wa fi wala ta ƙasir shi ne taƙaitawa wani ba zurhu hawa kun babu ragewa shi ne shi ne ƙari bu me asadad asadad shi ma ce ba na al-istiqamatu wal isab tsayawa da yin daidai shi ne asadad asadad da asadad ba me da yake wai ta gammada ni mana ya bisu ni wasturni Allah ka nemi sutura ya lullube ni da rahama shin illa ta gammada Allah da rahama ta bin qala al ulama ma'na al istiqama luzum ta'ati Allah ta'ala wa hiya min jawamil kalim wa hiya nizam al umur billahi tawfiq kan bayan malamai akan kalmar istiqama lazim ta ga Allah kan kana nan kuma ita tana daga cikin kalmomi masu kuma san ma'ana masu faɗi kuma tana da cikin gyaran al'amuran istiqama Allah ya tabbatar da maka akan al'amuran shi daga nan kamar ka sai Allah ya tabbatar da su kamar insha Allah akwai da kuma wani dan uwa muna karatu da shi kun ba shi da lafiya da an kishi da ma dawo da ba ta cikin abuwa Allah mu shi mu da ta mu shi da mu da ba shi lafiya ka sanar ka fara da shi wanda ba duka mun lafiya ba ba da lafiya da shi kamar da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه